أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا شابي قوة صفر hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1448 wanda ya dace da 26 ga watan bakwai shekara ta 2026 muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin ar-rahiqul maktum wannan shine karatun mu na 45 ko islamu umar ibn al-khattabi radiyallahu ta'ala anhu yau za mu tashi akan musulintan sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda bayan mun karanto mun ba da labarin musulintan Hamza dan Abdul Muttalib ɗaya daga cikin mutanen Makka waɗanda suke jarumai ne ana tsoron su ba su tsoron kowa to bayan ya musulinta sai kuma musulintan umar dan khattab malam ya ce wa khilalu ko wa khilala hadal jaw a cikin wannan yanayin wannan lokacin almulabbat wanda aka daddale shi aka tattara shi shine almulabbat kadu yakununa alaihi libada halaktu malal lubada allabdu shine mi daddalewa abu saman wani a tattara abubuwa bi ghuyumi zulmi da har yanzu zalunci ma'ana a cikin wannan lokacin wanda ya cika da tsananin zalunci wal udwan da kuma ketare iyaka da shiga haƙƙin waɗanda suka musulunta aba abarqun akhar wata walƙiyar kuma sai ta ƙara haskakawa ashaddu bariqan wadda take ita ce mafi tsananin walqatawa wa idatan da haskakawa min al-awwal daga ainihi walqiya ta farko ala wa huwa islamu umar ibn al-khattab shine musuluntan umar dan khattab aslama fi dhil-hijja sai na umar ya musulunta a cikin watan dhil-hijja sanata 60 min an-nubuwah shekara ta shidda daga annabta a wannan shekara ya musulunta ba da talataci ayyam bayan kwanaki uku min islami hamza ta radiyallahu anhu daga musulunta sayidna hamza Allah ya kara mai yadda sanan tsakaninsu kwana uku ne an samu cin nasara kuma aka kara samun wani cin nasara da ci gaba bayan wancan ci gaban da aka samu wakanan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance qadda Allah ta'ala ya roki Allah subhanahu wataala da islamihi ga musulunta Umar faqad akhraja at-Tirmidhi domin Imam at-Tirmidhi ya fitar da hadisi an ibn Umar daga Abdullahi dan Umar وصححه كما ينغنتت دشي واخرج الطبراني كما امام الطبراني ما فتد حديثي عن ابن مسعود وانس عند عبد الله بن مسعود انس بن مالك الله يقال masa yarda cewa annan nabiya sallallahu alaihi wasallam lalle annabi tsira da amincin Allah su kare tabbata gare shi kala ya ce اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك الله ka ɗaukaka musulunci ka ƙara ma musulunci karbi da mafi soyuwan mutane guda biyu zuwa gare ka bi Umar ibn al-Khattab da Umar dan Khattab ka karfafa musulunci da shi aw bi Abi Jahl ibn Hisham ko kuma ka karfafa musulunci da Abu Jahl domin su bin gaba ɗayansu dukkansu ƙauraye ne a cikin garin maka kowa ƙaura ne kowa jarimi kowaye musulunta cikin su musulunci zai kara karfi duk tashin hankalin da kake nema sun iya shi duk bala'in da kake so to su ma bare in ka gan su ma cikin wuri dole ka yi hakuri in ka ga ɗaya daga cikin su fa kana ahabbahuma ila Allah sai ya zamanto mafi soyawan su zuwa ga Allah Umar radiyallahu anhu shine Umar Allah ya kara mashi ma'ana Allah ta'ala ya karba addu'a wa ba da idaratin nazari kamala ya ce bayan juya tunani bayan zurfafa tunani fi jami'in riwayat a cikin dukkanin riwayoyi allati ruwiyat wanda aka rawaito fi islami cikin musulunta umar yabdu yana bayyana karara anna nuzulal islami fi qalbi lalle sabkowar musulunci a cikin zuciyar shi kana tadrijiyan ya kasance mataki-mataki ne ya kasance sannu-sannu ne ba rana ɗai ba ne dama ya daɗe yana yana kallon abin kuma ya ba shi baya muna ganewa ko sannu-sannu walakin sai dai ƙabla an na suƙa malam ya ce gabanin mu kawo kulasata takaitaccen riwayoyin da suka kawo a bayanin musulunta sayid na umar mala ya ce nara muna gani an nushira yana da kyau mai nuni ila ma kana ya zuwa abin da ya kasance ya tamatta'u bihi radiyallahu an yana jin daɗi da shi yana walwala da shi yana siffantuwa da shi min al-awatif na zafin zuciya walmasha'ir da kuma dai zahin zuciya mana irin tsananin rayuwa haka kana radiyallahu anhu ma'rufan wato sai da Umar Allah kara masa yarda ya kasance sananne ne bi hiddati tab da kaihin dabi'a mutum ne da farko mai kaihin dabi'a mai kaihin dabi'a mutum ne mai zahi mutum ne mai tsanani mutum ne ɗan rigima yawwa kullum cikin tashin hankali mai tsoron tashin hankali an san shi da wannan da kaihin ɗabi'a wa kowace shakima da kuma wato ƙarfin ƙin yarda a rena shi mai daukar reni ko an san shi da wannan wa ma kuma so da yawa laqiyal muslimuna minhu alwan al'aza musulmi suka gamu da ainihin Umar dan Khattab da laulunuka na cuta ana ya gana ba wasu daga cikin musulmi wala ai can baya mun karanto to kaga wannan yana nuna yana da tsananin mi yana da tsananin wato dabi'a yana da wuyan lamari inda musulmi ma wasu tsira gare shi ba lokacin suna abin da shi yana mushriki bai musulunta ba wazzahir malam ya ce zahiri annahu cewa lalle shi yadda lamarin shi ya kasance kanat tasqari'u fi nafsihi mashairu mutanaqida ta kasance tana kokowa a cikin zuciyar shi alamomi waɗanda suke masu tubka da warwara yawa ya tubka gobe ya warware yana mazuru yana shawo yana zara kafan shi kuma yana shirke ta haka yana so ya shiga kuma yawa ihtiramuhu na farko abubuwan da suke ana shi musulunta girmamawa shi littaqalidil lati sanna hal aba wal ajdad wato gadin gadin waɗanda iyaye da kakanni suka kirkiro abubuwa irin na al'ada yana da rikonsu waɗanda da yawa suka hana mutane musulunta a wancan lokacin hada ma wannan lokacin da yawa irin waɗannan abubuwa na gadin gadin suke hana mutane su yi riko da addini yadda ya kamata don su kuma waɗannan abubuwa da lokacin da suka saba ma addini to kamata ya mutum ya aje su muna ganewa ko duk lokacin da aka ce wannan abu na al'ada ne na gargajiya ne kakanni da uwaye to in ya saba mu koyarwa alkur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ajiwa ki abu Allah abu annabi domin kada a yi koyi da mutanen da Allah ya ce wa za qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alayhi aba'ana idan an ce musu ku ba abin da Allah ya saukar sai su ce a za mu ba abin da muka tarro iyayen mu akan shi to kanka zamanto cikin waɗannan mutane ba hana ka al'ada ba wadda ba ta saba ma addini ba al'ada mai kyau yawa al'ada mai kyau ka ci to amma to an kana so amma mai kuka in kana so amma malohiya amma mai lalo amma mai kubewa in kana so ma tuwon haji ne amma taushe kai dai ka sani al'ada ce yawa bai saba ma addini ba haka kaya in kana so ka sa doguwar riga in kana so ka sa gajera in kana so ka sa gajera da kuma balalwa ba hana ka ba in kana so ka sa hulla kube ba zai rice hulla kube kube wannan wadda wannan wadda ke ga kan da ake ce ma kube da yanzu wannan suna ya bace ba duka wannan al'ada ce ba hana ka ba yawa in ka ce kai irin kayan da babanka ke sa za ka ba matsala amma wurin addini babu wannan ga wanda manzo Allah ya zo da shi kai kuma ka ce a na babanka za ka bi to babanka ba shi Allah ya aiko ba manzo Allah Allah ya aiko sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu dace to da haka sayyidina Umar yana girmama wadannan abubuwa na wato al'adu waɗanda uwaye da kakanni suka kirkiro su wata hammusu hula da kuma yanayi tsananin rikon shi da su da tsananin kishi gare su yana kishin waɗanda abubuwa sun ma ijabu sannan abu na biyu birgewar shi bi salabatil musulmina da kafewar musulmi yadda musulmi suka kabe suka yi riko da addini kuma abin sai yake birge shi can wancan bangaren abubuwan da kakanni da waye na birge shi nan ko musulmi suna birge shi wa bi ihtimali da kuma juriyarsu da hakurinsu da suke yi lil bala'i ko al bala'a bala'in da ke samun su fi sabilil aqidati a cikin hanya aqida thumma shukuku sannan shakku allati kanat tusawiruhu wanda suka zamanto suna shiga zuciyar shi ka ayya hankalin kamar duk wani mai hankali fi anna ma ya dawo ilil islam cewa lalle abinda musulunci yake kira zuwa gare shi kad yakunu ajalla wa azka min ghairi yana iya kasancewa shine mafi daukaka kuma shine mafi tsarkaka daga wani shi to abubuwa ne guda uku ga sunan abubuwan kakanni da uwa ina bage shi sa'annan kuma rukun da musulmi suke da addini ana azautar da su ana gana masa azaba kuma ba su bari ba yana firgi sa'annan kuma yana kokonto anya abinda musuluncin na ya zo da shi ba ya fi komi kyawu ba amma bai tabbatar ba ku kaji abubuwan da tun da farko da ma suke shiga zuciyarsa yana umar kuma suna ita waliyada saboda haka ne ma in ya tura ba zai taso cikin bacin rai ba hatta ya hura kuma sai ya huce shi yasa da yadda ya zafi kuma sai mi sai ya huce haka yake ta rayuwar shi saboda waɗannan abubuwa wa khulasatur riwayat malam yace takaitaccen riwayoyin da suka zo cikin bayanin musulunta sayyidina Umar ma aljam'i bainaha tare da hadawa tsakaninsu fi islami radiyallahu anhu a cikin musulunta shi Allah ya kara mashi yarda annahu iltaja lailatan lalle shi ya fake wani dare ilal mabiti ya zuwa kwana kharija baitihi wajen gidan shi wata rana ya ce bari ya ce ya kwana waje ba zai kwana gida ba faja'a ilal haram sai ya zo harami ya zo wurin kaba wa dakhala fi sitril kaba kuma ya shiga cikin wannan zanan na kaba wan nabi sallallahu alaihi wasallam qa'imun yusalli annabi sallallahu alaihi wasallam na tsaye na salla وقد استفتح سورة الحاقة كما يبود سورة الحاقة من الله يبارك راتو ده إذا فجعل عمر سي سيدنا عمر يشقى يستمع للقرآن يشقى سورة كراتون قرآن أنا كراتون سورة الحاقة ويعجب كما ينا ماماكي من تأليفه daga ainihi yadda alkur'ani yake haɗe yadda ayoyin shi wasu na bin wasu sai abin ya burge shi kuma yana mamaki ha wani irin magana ne wannan wanda ake yi haɗe wata na bin wata wata wata sama ma wata ba kala ya ce fakultu sai na ci aifi nafsi a cikin zuciyata na ce hada wallahi sha'irun sai na ce wallahi wannan mawaki ne mawaka suke da irin wannan tsarin yace wannan waka ce ake yi gaskiya ne ashe mutanen makka da suke cewa qur'ani waka ne gaskiya ne kuma da suke cewa manzo Allah mawaki ne gaskiya ne yace nace cikin zuciyata kama qalat quraish kama inda quraisha suka fada to na yarda qala yace ina fadan haka nan fa qara sai manzo Allah yazo daidai innahu la qawlu rasulin karim wa ma huwa bi qawli sha'ir qalilan ma tu'minun lalle alqur'ani mai girma lalle magana manzo ce mai girma sa'annan kuma alqur'ani mai girma ba maganan mawaki bane amma ku mutane yan kadan cikin ku kuke bada gaskiya ga imani da alqur'ani mai girma saboda haka yana tunanin alkur'anin nan waka ne sai aka ce mai a'a ba maganan mawaki ba ce ta yi karhin maganan mawaki don ma haka waka take ba ƙara ƙultu ya ce sai nace cikin zuciya ta kayan wannan magana ce irin ta buka yi buka ne ƙala sai annabi ya karanta wala bi qawli kahin kuma alqur'ani ba magana boka bace qalilan ma tadhakkarun kadan ne mutane kuke daukar wa'azin da ake yi muku tanzilun min rabbil alamin alqur'ani sabkarwa ce daga Allah subhanahu wataala malicin komai da kowa ila akhir sura da zuwa karshen sura aka yi ta karanto ayoyin da suke mai da martani ga ainihin tunanin mutane game da alqur'ani walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watil وما منكم من عاد عنه عاجز وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم أما ذال صلى الله عليه وسلم يتك وأن سورة قال يتي فوقع الإسلام في قلبي سي مسلم يفعلوا أتكن زوجياتا أما بيشي قبا sai dai na ji kawai musulunci ya faɗo a cikin zuciyata amma bai musulunta ba kana haza wannan ya kasance awwala wuqu'i nawatil islam farkon fadawan dasan musulunci fi qalbi a cikin zuciyar shi shine farkon dasuwan musulunci bayyana musulunci a cikin zuciyar sayyidina Umar lakin sai dai kanat ishratun annaza'atil jahiliyya bawa shine kishra nawa kuma shine dan dabino annawazi shine dan dabino kamar malam yana so ya kamanta mun yadda musulunci ya zo da wato dan dabino kazan dan dabino yana da mi yana da kwalfan da ke takardar nan wai su ce malam yake kamanta da kishra kishra shine bawan duk wani dan ice da ake kwambarewa shi ake ce ma kishra shi kuma abinda za a ci dan da bina saboda ai ba a ci sai zama da ya bar shi nawa amma da abinda za ka bambarewa ka ci cikin shi yake ce ma duk dan cikin kamar lemu orange kaga bambare shaki kamar mangwaron kana so shi ma sai ka bambare ko bambare bawan amma da shi in kana so bawan yana da amfani ba kamar bawan lemu bane shi ma yana da amfani amma dai ba ka samu mutum yana karsan lemu haka gaba ne saboda bawon shi yana da gas mara daɗi wanda zai gurbata ma daɗin mi daɗin ɗanɗanin lemun gabakin ka to mara ya ce lakin kanat kishratu bawon annaza'ati ɗabi'u aljahiliya na jahiliya sun kasance wa asabiyatu taqlidi da kuma kishin goyon baya na al'adu sun kasance wata azum da girmamawa bidinil abai ga addinin uwaye da kakanni hiya galiba ta kasance ita ce mai linjaye ala mukhil haqiqa a bisa ainihin bargon haqiqa allati kana yatahammasu biha qalbu wanda ya kasance yana ji da ita ga zuciyar shi wa baqiya mujiddan fi amalihi ضد islam saboda haka waɗannan abubuwan su suka sa ya tsaya yana mai yi da gaske wurin kiyaye shi da musulunci a cikin dayakin da zai ghayra muqtarifi ba tare da ya damu ba bi shi'uri alladhi yakmulu da ji da alama wadda ke boyewa wara hadil qishra bayan wannan bawan muna ganewa ko ma'ana waɗannan abubuwa su suka hana shi ya musulunta kai tsaye ma dai sannu sannu ana jawo shi ana yi ana jawo shi ana jan hankalin shi kuma ba tare da wani ya mashi wa'azi ba ba wani ya mai magana ba ya mai faɗa ba ya mai nasiya ba abubuwan da ke faruwa ne suke birge shi suke shiga cikin zuce shi wa kana min hiddati tab'i ya kasance daga cikin kaifin ɗabi'ar shi wa farɗi adawati da kuma tsananin kiyayyar da yake da rasulullahi kamar zala sallallahu alaihi wasallam mana sai na umar ya yi zama cikin manyan makiya masu tsananin kiyayya ga manzo Allah daga cikin abubuwan annahu lalle shi kharaja yawman wata rana ya hito mutawashshihan saifahu yana mai rataye da takobin shi yuridu alqada ala nabi sallallahu alaihi wasallam yana so ya kawo karshen manzo Allah ya halaka annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ya nuna mi adawa shi ta yi nisa da manzo Allah duk mutumin da kake so ka kashe ai to yikin ai adawa ta kai karshe dan ba abin da za ka mamaki yinka kamar ka kashe shi ko wani abu da za ka mai yawwa bai kai munin abin da kake so ka mai ba na kisan kai wadda kisan kai raba mutum da rayuwa ne laqiyahu nu'aym bin abdullah sai nu'aym bin abdullah ya gamu da shi annaham al'adawi wa rajulun min bani zuhra da kuma wani mutum daga cikin bani zuhra aw rajulun ko kuwa wani mutum ne min bani makhzum daga bani makhzum ya gamu da shi fa qala sai ce aina ta'madu ya umar yace ina ka sa kai ya umar ina zaka ina ka nufa qala yace uridu an aqtula muhammadan ina so in kashe muhammadu sallallahu alaihi wasallam qala sai yace kaifa ta'manu min bani hashim yaya zaka amuntuwa daga bani hashim wa min bani zuhra kuma yaya zaka amuntuwa daga bani zuhra wa qad qatalta muhammadan alhali ka kashe muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya za ka yi da waɗannan dangin masu yawa in ka kashe ka sama mutane ne masu yawa kuma suna kishin nasu wa ƙala da umar sai umar ya ce ma'ara ka illa ƙarsa bauta ko dai kai ma ka bar addinin namu ya ce yana ganin kai ma dai ka zama dan tawaye ko don mi za ka zanke mana wannan magana wata rakta dina kuma ka bar addinin ka allazi kunta alai wanda kake akan shi qala sai nu'aym yace mashi afada afala adulluka ala alajab shin ko kana so in nuna maka wani abun mamaki ya Umar ya kai Umar kana so in gaya ma wani abu wanda ya wannan da kake so kaje kai kaje gidanka ya kama da wuta ka kashe wutan gidan sannan ka hido ya ce inna uktaka lalle yar uwarka wa khatanaka da kuma surukinka mijinta qad sabawa sun yi tawaye ga addinin mu sun koma addinin Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka kaje ka fara yin maganin sa in yaso ko sai ka hito wai yar uwarka ce wasu da ubansu ne da Umar wa taraka dinaka sun bar addininka allazi anta alai wanda kai kake akan shi wa masha umar sai sayyidina Umar ya tafi damiran yana cike da sharri a cikin fuskar shi da niyyar duk abu in ya iske su kawai raga-raga zai da su su ma gaba zai da su in ta kama a kashe su kashe su zai kowa ke su bar addini hatta a ta huma sai da ya zo wurinsu wa inda huma khabbab ibn al-arat alhali a wurinsu akwai sahabin manzo Allah khabbab ibn al-arat ma'ahu sahifa tare da shi akwai wata takarda fiya a cikin wannan takardan taha akwai suratu taha yuqri'uhuma iyyaha yana karantar da su ita wannan takardan wadda a cikin ta akwai ayoyin suratu taha shine malamin su shike koya musu karatu sun musulunta a boye ba Umar bai sani ba kuma ga malami yana zuwa yana ba su karatu zau da ba dama a hita a ce wurin manzo Allah in suka ce wurin manzo Allah sani za a yi saraka suka shirya da shi kai ka zo ka alaƙi kara zuwa kana koya mu karatu kawai wa kana yastalifu ilaihima ya kasance yana kai da kawo yana sabani zuwa gare su ya je da sahi ya koma da yamma ya je da daddare yana yawan zuwa da wurin su wa yuqri'uhum alquran yana karantar da su alqurani mai girma falamma sami'a khabbab lokacin da khabbab ibn al-arat yaji hissa umar mocin umar tawara fil baiti sai ruga da gudu ya boye a cikin daki to da ya san komai yana ya faruwa wa satarat fatimatu ukhtu umar ita kuma fatima ya uwar sayyidina umar sai ta boye a sahifa wannan takarrai wa kana qarsami a umar shi kuma umar ya kasance yaji hina dana min albayti lokacin da ya kusa da gida kirata khabbabin ilaima karatun khabbab ya zuwa gare su ya ji ana karatu to kuma yana shigowa sai ya ji cit balamma dakhala alaihima lokacin da sai na umar ya shigo wurin su qala sai ya ce ma hadhihi alhaynama allati samituha indakum wace irin kara ce na shi a wurin ku kayan iso na dan ji wata haniniya haka menene ake faƙala sai suka ce ma da hadisan tahaddasna bai wuce labari da muke zantawa baina na tsakaninmu ba yana ce kawai muke muna hira ne wannan ya ba mu labari wannan muna dai ta hira muna ba juna labari ƙara sai ce fala'alla kuma ƙad sabautuma sai ce ko dai kun mura dinin waye da kakanni wadai kun yi tawaye kun dawo da gaban addinin mu fa qala lahu khatanu sai surikin shi yace mashi ya umar yace ya kai umar ara'aita in kana al-haqq fi ghairi dini ka gaya mani in gaskiya ba cikin addinin ka take ba ya za a yi za ka tsaya cikin addinin naka alali babu gaskiya ciki fa wasa ba umar sai umar ya tsallo ya tashi ala khatari akan surikin nashi fa watiya wata shadidan ya tage shi takawa mai tsanani saboda ya faɗi wannan magana fa ja'at ukhtuhu sai ya uwarsa ya dawo mara ita ma ta zo farafatu sai ta dauke shi ta ture shi an zaujiya daga mijinta fa nafahaha nafhatan bi yadihi sai ya mare ta haka da hannun shi mari sosai dami ya wajewa sai da fuskarta ta yi jina-jina wafi riwayat ibn ishaq a cikin wata riwaya ta dan ishaqa annahu cewa lalle shi darabaha bugunta yayi fashajjaha sai ya mata roci ga kai fa qalat wa hiya ghadba sai ita ma ya wata shi ta bada alhali tana cikin bacin rai tace ya Umar in kana alhaqu fi ghairi dinika in gaskiya ba cikin addinin ka take ba ya za'i tace to in ba cikin addinin ka gaskiya take ba ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah na tabbatar da ba a bauta ma kowa sai Allah sa'annan kuma na yarda da cewa Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ne tsoro ya kare ita ya oshi ta yi ma ya isa umaru lokacin da sai na umar ya hidda rai wa ra'a ma bi ukhtihi min ad-dam yaga abin da ke tare da ƴan uwan shi na jini na ta zuba nadima sai ya nadama wasahya kuma sai ya ji nauyi wa qala yace atuni hadha al-kitab yace ku miko mana wannan littafin allazi indakum wanda ke wurin ku fa aqra'uhu karanta ni ma fa qalat ukhtuhu sayarwar shi tace innaka rijis lalle kai najasa ne kazamta ne wala yamassuhu illa al-mutahhar kuma babu wanda yake shafa shi sai sai masu tsarki faƙon fagtasin ka tashi ka yi wanka in kana so in baka wannan takarda ka karanta faƙama sai sai na umar ya tashi waktasala waktasala ya yi wanka sun ma'aka kitaba sa'an nan ya ɗauki littafin faƙara ya karanta bismillahi arrahmanin rahim faƙari sai ce hadi asma'u tayyibatun tahira waɗannan sunaye ne masu daɗi kuma masu tsarki ثم قرأ طه سأنا يكرن طه حتى انتهى إلى قوله السيد كيما تقاذوا قفدن الله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري الله تعالى يتلليني نيني الله سبحانه وتعالى بابا أبن بوتا دكسك يا سيني كبوتا مني kuma ka tsayar da sallah saboda ambatuna fa qala sai ce ma sana hadal kalama babu abin da ya kai wannan magana kyau wa akramahu kuma babu abin da ya kai girman wannan magana dulluni ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam ce ku nuna mana inda muhammad sallallahu alaihi wasallam yake in je in karbi musulunci wurin shi in je koyar da ni falamma sabi'a khabbabu lokacin da khabbabu ya ji maganan kaula umar maganan umar kharaja min albayt sai to daga cikin daki wakala ya ce abishir ya umar ya ce kai umar ina maka albishir fa'in ni arju an ta kuna dawatun rasuli sallallahu alaihi wasallama laka lailatar khamis ya ce ina fatan addu'a manzala sallallahu alaihi wasallama da ya gare ka daren alamis ina ba ta wannan addu'a ta ce Allah ya karbi ta manzo Allah ya ce Allah ma izin Islam bi Umar bin Khattab aw Abi Jahl ibn Hisham wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dari manzo Allah yana cikin gida allati fi asli safa wanda yake can gindin safa wancan gida na al-arqam ibn abi al-arqam manzo Allah na can gurin sai na amare ce a nuna mai inda yake yaje musulunta wanda ake nema a kashe kuma an kuma ana nema a ce wurin shi a karamin musulunci mahaukmar da aka za umaru sai fahu sai sai namar ya ɗauki takobin shi wata washe hahu sai ya rataya shi umar balaka hatta a taddara sa'an nan ya tafi har sai da ya isa wannan gidan fa darabal baba sai ya buga kofa ya kwankwasa kofa faƙama rajulun sai wani mutum ya tashi yanzur yana kallo min khalalil babi daga hudan ƙoha yana leka ta huda ka san wani lokaci kaga kowa abin nan da hudodi haka sai yana ɗan diwa wane ne fara'ahu mutawashshihan saifa sai ya ganshi yana rataye da takobi fa akhbara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Umar ne ya tawo yana rataye da takobi wastajma alqauma ya nemi mutare su taru fa qala lahum hamzatu sai hamza yace masu malakum me same ku duk kuka tare haka kun bar dabubuwa kowa ya saki aikin da yake da an zo an taru qalu umar sai suka ce umar ne kala ya ce wa umar ya ce yan umar ne ya kai iftahu lahu albaba ku je ku gure mashi kowa masu fa in kana jaa yuridu khaira idan ya kasance ya zo yana nufin alkhairi ne badalnahu lahu sai mu bashi alherin wa in kana jaa yuridu sharra in kuma ya zo da nufin sharri ne qatalnahu bi sayfi sai mu kashe shi da takobin shi ko isa yayi ma ku gode mashi muna duk taron ku kuna tsoro yana ya kashe ku ne wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dakhilu yuha ilai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ciki ana mashi wahayi fa kharaja ila umar sai fito wurin umar hatta laqiyahu har sai da ya gamu da shi fil hujrati a cikin daki fa akhadha bi majami'i thawbihi sai ya kama dukkan kayan shi gaba daya tattare ya rike wa hamail sayf da kuma maratayin takobin shi da ya kama da ya kama da takobin da maratayin da kayan duk manzo Allah ya tattare ya rike ثم جبده جبة شديدة سألنا مزالة فزقوش فزقوا ميزانني فقال سيتي أما أنت منتهيا يا عمر يتي كي عمر هاي ينزلي بكبر أبنك كيفكو هاي ينزلوك تيبي با حتى ينزل الله بك من الخزي والنكال هل سيالا يا سبكر مكة ولا كنتي دا عذابا ما نزل بالوليد بن المغيرة إذن أبن دا الله سبكر دشيقا وليد بن المغيرة Allahumma sai manzo Allah ya ce ya Allah hada Umar bin Khattab wannan Umar dan Khattab ne Allahumma a'izzal islama Allah ka daukaka musulunci bi Umar ibn Khattab da Umar dan Khattab tunda ya shigo nan wurin to bari mu yi addu'a shi kadai ba tare da Abu Jahl din ba tunda yana nan wurin namu to Allah ga Umar nan ya zo ka karbo musulunci da shi فقال عمر اشهد ان لا اله الا الله sai na umar yace to na shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa annaka rasulullah kuma na tabbatar da cewa lalle kai manzon Allah ne wa aslama ya musulunta fa kabbara ahlud dari sai mutanen wannan gidan suka yi kabbara takbiratan kabbara da sami'aha ahlul masjidi mutanen masallaci ma can daga dutsen sa ba aka ji kabbara kaji ba hargowa ake ba saboda ba kallon balo bane musulunta ce aka yi saraka kowa yi kowa ya kabbara Allahu akbar ta kai kamata musulmi da abin da ya birge ku ba kuwa za ku yi ba ba hargowa za ku yi ba ba taraci za ku yi ba kabbara za ku ko ku yi wata kalma mai kyau daga cikin kalmomin da Allah yake so ya nuna ku bayan Allah ne ba bayan shaidan ba ne kana umaru mala yace umar ya kasance radiyallahu anhu Allah ya kara mashi yarda za shakimatin mai tsananin kin yarda da reni ne wadda shakiman la yuram ba a nufar shi da ita ma'ana ba a nufar shi da renin wayo wa qad asara islamu musulunta shi ya tado da bajjatan hayaniya bainal mushriki na tsakanin mushrikai musulkai sun rikici sun shiga wani yanayi cikin kwana uku manyan mutane cikin sun hita wa shu'uran lahu sa'annan ya kawo masu ji gare su bi dhullati da kaskanci wal hawani da wulakanci musulunta shi ya kawo masu cewa yanzu su ba kowa bane wa kasal muslimina izzatan wa sharafan ya lulluba ma musulmi izza da daukaka wa sururan da kuma murna da farin ciki rawa ibn ishaqa dan ishaqa ya rawaito bi sanadi da isnadin shi an umar daga umar qala yace lamma aslamtu lokacin da na musulunta tazakkartu sai na tuna ayya ali makkata cikin mutanen makka wane ne ashadda mafi tsanani da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga manzala sallallahu alaihi wasallam adawatan adawa bayan ya musulunta yace gani da cikin makkan nan waye kai kiyayya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi kowa tsananin kin manzo Allah kare yace kuntu sai nace Abu Jahal sai nace to Abu Jahal bare in ce wurin shi in ga mai cewa da musulunta in ga yadda zai ko mutuwa zai ko ya zai fa sai to yace sai na tahi hatta darabtu alaihi babu sai da na kwankwasa mai koma fa kharaja ilayya sai ya hito wuri da wakala ya ce ahalar wasu halar ya ce barka da zuwa sannu da zuwa abokina ma ja a bika mai zo da kai wannan lokaci kala sai umar ya ce je tu na zo ne ukhbiraka domin in gaya maka anni qad amantu billahi cewa lalle ni na ba da gaskiya da Allah wa bi rasuli muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuma na ba da gaskiya da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa saddaqtu bima jaa bi kuma na gaskata da abin da yazo shi qala sai ce fa daraba al-baba fi wajhi sai buga kofa ga fuskata amma na buga kowa ya koma cikin gida wa kare ce kabba haka lati tir Allah wadda ranka wa kabba ma ji ta bi tir da abinda ka zo da shi kar sa abinda za ka kawo mana sai ka ce wani ka musulunta shi kuma ya je ne dan ya baya haushi dan ya san yanzu shi kenan ta yi su ba iri dai bacci tashancin da ake yanzu an bari yanzu komawa za a yi abu Allah abu manzan Allah an samu natsuwa an samu kwanciyar hankali wa zakara ibn al-jawzi ibn al-jawzi ya faɗi cewa anna umara radiyallahu an lalle umar Allah ya kara masa yarda qala yace kana ar-rajulu idza aslama mutun ya kasance in ya musulunta ta'allaqa bihi ar-rijal sai mutane su rike shi fayadribu fayadribuhu sai su tabukun shi wa yadribuhum shi ma ya tabukun su fajitu sai na zo ai hina aslamtu lokacin da na musulunta ila khali ya zuwa dan uwan mahaifiyata wa huwa al-asi ibn hasham hashim shine asi dan hashim fa a'lamtu sai na baya labari na sanar da shi cewa na musulunta fa dakhala al-bayt sai shiga cikin gida kala yace wa zaba ila rajulin minku minku bara'i quraish sai ya tafi zuwa ga wani mutum daga cikin manya-manyan ƙuraishawa la'allahu abu jahal tana yi wa abu jahal ne fa'alamtuhu sai na sanar da shi fadakal albaita sai ya shiga gida wa fi riwayatin libni saƙa a cikin wata riwaya ta dai saƙa annabi an ibn umar daga nabi daga abdullahi dan umar qala yace lamma aslama umar ibn al-khattab yayin da Umar dan Khattab ya musulunta lam ta'lam quraishun bi islami quraishawa basu san da labarin musulunta shi ba fa qala sai yace ayyu ahli makkata ansha alil hadith cikin mutanen makka wane ne wanda ya fi tado labari ya fi yada labari fa qalu sai suka ce jamil bin muammar ko jamil bin ma'mar al-jumahi shine jamilu dan ma'mar al-jumai fa kharaja ilayhi sai bu tawlin shi wa ana ma'ahu ina tare da shi a aqilu ma ara wa asma ina hankalta abinda nake gani kuma ina hankalta abinda nake ji fa tahu sai yazo wurin shi fa kare sai yace ya jamilu yace ya kai jamilu inni qad aslamtu yace ni bana musulunta قال زي جب والله ما رد عليه كلمة والله بميدا ما كان أبي شو بيجاري حتى قام عامدا إلى المسجد السير يتاشي ينفو مسلاتي فنادى سيكلا بأعلى صوتي da mafi ɗagawan murye shi an ya ƙuraish cewa ya ku ƙuraishawa in na bin al-khattabi qad saba'a lalle dan khattabu wa yayi tawari abar addinin fa qala umar wa huwa khalfahu umar na bayan shi sai umar ya ce kada ba ƙarya ya maku walakin ne kada a sunamtu ba ta waye na bin musulunta ne ya gaya maku gaskiya ce to kalmar ce shi ba ya so ya faɗi ba ya so ya faɗi kalmar ya musulunta sau da haka zai ce karsa ba a yi kuma ya ce a ƙarya yake kan aslamtu na musulunta wa amantu billahi ƙarya yake imani ne da Allah wa saddaqtu rasulahu ƙarya yake ni gaskata manzon shi ne ba tawaye ne ba fasaru ilai sai suka taso wurin umar fa ma zala yuqatiluhum wa yuqatiluna bai gushe ba yana fada da su su ma suna fada da shi yana bugun su suna bugun shi ana bige in buga da shi da su ga su da yawa ga shi kare hatta qamati shamsu har sai da rana ta fito ala ruhusin sai tsaye akan kansu tunda sai yake ta fada wa talaha ai a ya umar sai da umar ya gaji shi kada yake ta bugun suna bugun shi wa qamu ala rasi fa qada sai sayyidina umar ya zanna ya gaji sai ya zanna su kuma suka yi tsaye akan kan shi wa huwa yaqulu cewa ki if'alu ma badalakum ku yi abin da kuke so ku yi fa ahlifu billahi yace na rance da Allah an law kunna thalathata mi'ati thalatha mi'ati rajulin da mun kasance mutum 300 laqad taraknaha lakum da mun barta gare ku aw taraktumuha lana ko kuma ku barta gare mu ma'ana ku yi tai ko mi za ku mani na riga na shigo musulunci ba zai fita ba kadi ba ka gani shi kare yake yake fada da su ko ba abin da suka mashi saboda kaura ne cikakke ya saba ya saba da wannan bige-bige shi ya sama yake tsayawa da musulunci yana gai cewa shi ya musulunci shi ba boyo an bar boyo wa ba da zalika bayan wannan zahafal mushriku na ilabaiti mushrikai sai suka lallabo suka sadado ya zuwa gidan shi yuridu na katlahu suna so su kashe shi rawar bukhari an abdullahi bin umar imam bukhari ya rawaito daga abdullahi dan umar kala yace baina ma huwa ai umar a lokacin da shi umar yake fiddari a cikin gida khaifan yana cikin fargaba ma'ana yana tsoron ko a shigo ba wai tsoron sa yake ba idjahu al-asu bin wa'il sai ga asi dan wa'il mugun mutunan nan dai wanda ya kaurin suna wanda duk wani kafiri da Allah yake magana cikin Qur'ani galibi da shi yake Abu Amr wa alayhi hullatun hadira ko hibara yana da yana sanye da kaya masu zane zane riga mai zane take ce hibara wa qamisun da kuma wata riga makfufun biharir wanda an yi mata ado da an yi mata surfani brode dami da alharir wa huwa min bani hashim shi yana daga bani hashim wa hum hulafa'una fil jahiliya bani sam kai wa hum hulafa'una fil jahiliya kuma su abukan abukan kawancan mu ne a jahiliya wa qala lahu malaka sai ya ce mai me yasa bika kala ya ce za ma ƙaunuka annahum sayaktuluni in aslamtu mutanenka suna ta wadda cewa kashe ne za su yi na musulunta kala sai ce la sabila ilaika babu hanya zuwa babu wanda zai zuwa gare ka da kyale su ba da an kala ha bayan ya faɗe ta amintu ya ce sai na samu aminci fa kharaja al'asu sai al'asu ya hito falaqiyan nas sai ya gamu da mutane qad sala bihim alwadi kwari ya cika da su yana ta ambaliya mana wuri ya cika fa qala sai yace aina turidun yace ina kuka nufa fa qalu sai suka ce hada ibn al-khattab kace wannan dan khattab alladhi qad saba wannan dan khattab din wanda ya tawaye ga addini wurin shi zama qala yace la sabila ilayhi ba ku da hanyar da za ku ce wurin shi ina nan tare da ko akan addinin ko amma kuma mutum ina ne ba ya sa taba shi ba wa karran nasu da mutane suka yi kwana suka kuma wa fi lafzin a cikin wani lafazi fi riwayat ibn isaqa cikin riwayat dan isaqa wallahi laka annama kanu thawban kushita anhu Abdullahi da Umar yace wallahi kamar kai ka ce wani zane ne wanda aka yayi daga Umar dan Khattab sun zo sun cika bakin kowa gidan suna so su shiga su mai aika-aika ko kama an yayi an cire wani tubabi da yake lindaba da shi ba na sun tahe su shi kenan sun rabu da shi hada bin nisbati ilal mushriki wannan dangane da alakan umar dan khattab ne da wa da mushrikai da abin da ya faru kuma shi ya sayi shi ya je gaya musu shi ya zange musu wuri wuri yana gaya cewa musulunta ko da shi ma ya ɓoye da ba mai haka ba da duk wata rigima tsakanin shi da mutane ba ta waruwa to amma shi da su da karta san karni shi yasa yake bari sai an gaya musu da abin da za su suje su amma bin nisbati lil muslimina amma dangane da musulmi farawa mujahidun ali ibn abbas mujahid ya rawaito daga abdullahi dan abbas قال يتي سألت عمر بن الخطاب na tambayi Umar dan Khattab li ayi shay'in summital faruqa saboda me ake kiran ka da sunan faruku Umar al-Faruq ko da kaji faruku da wurin Bahaushe to wane ne Umar kuma sunaye ne da yawa ba guda bane Umar daban Faruku daban amma da kaji faruku to wane ne Umar ne umarul faruku ne ake cewa to amma mutane sai su bar umar din su koma suna cewa faru ko ba haka ba kamar sanda ne da kaji sanda wa umar ne sayyid ne sayyid na umar shine sanda ba wuce mai da sanda to duk sunaye ne daban-daban sayyidina daban Umar daban Faruku daban qala yace aslama hamza qabli bi thalathati ayyam hamza ya musulunta gabani na da kwanaki uku thumma qassa alayhi qissata islami sa'annan ya bashi labarin musulunta shi wa qala fi akhirih ya fada cikin karshe ce qultu sai nace ai hina aslamtu lokacin da na musulunta ya rasulallah na ce ya bakin Allah halasna alal haq shin mu ba kan gaskiya muke ba in mutna in muka mutu akan gaskiya muke ko wa in hayina in ma mun rayu akan gaskiya muke ko qala bala manzo Allah yace me haka nan ne mana in mun rayu in mun mutu dukan gaskiya muke wallazi nafsi biyadi manzo Allah yace na rantsa da Allah wanda yake ga hannuna innakum alal haqqi lalle ku kuna kan gaskiya in wa in mitum wa in hayitu in kun rayu ko in kun mutu dukkan gaskiya kuke qala qultu sai nace ma annabi sallallahu alaihi wasallam fa fi mal ikhtifa'u to dan me ake boye addini dan me muke ta boyo tunda kan gaskiya muke wallazi ba zaka bil haqq na rantse da Allah wanda ya aiko ka da gaskiya la nakhrujanna hijazabi wannan gidan an kare zama cikin shi kenan daga yau fa akhrajnahu fi saffayn sai muka hito da manzala sallallahu alaihi wasallam cikin sahu biyu hamzatu fi ahadihima hamza yana cikin ɗayan sahun guda biyu wa ana fil akhar ni kuma ina cikin ɗayan lahu kadidun ka kadidin tahin tahiyyar mu tana kara kamar yadda ka san magurji yana kara magurji irin na da wanda ake mi wanda ake markade na duci wannan yadda yake gururin na ana to haka muka yi to muna kara hatta da khallal masjida har sai da muka shiga cikin masallaci qala yace fa nazarat ilayya quraish wa ila hamza sai quraishawa ba su kalli kowa ba ni da hamza suka kalla fa sabatuhum ka'aba sai bacin rai da bakin ciki ya same su lam yusibhum mithluha irin wannan bacin rai bai taba samun su ba kamar na ranar yace to a wannan rana ne fasammani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-faruqa manzo Allah ya kira da sunan faruq yawma idin a wannan rana yace to kaji abin da ya saka kira da sunan faruq domin ran nan na rarraba tsakanin me tsakanin shirka da musulunci wa kana ibn mas'ud abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu ya kasance ya kula yana cewa ma kunna naqdiru an nusalli inda al-ka'ba da can ba mu da iko mu zo mu yi sallah wurin ka'ba hatta aslama umar sai da umar ya musulunta muna kallon ka'ba sai dai mu boye cikin gida mu yi sallah sai dai manzo Allah muke kallo yana sallah amma mu ba mu da amma daga ran nan to hitawa muke muna sallah da kowa وعن صحاب بن سنان الرومي دك صحاب بن سنان الرومي رضي الله عنه قال يأتي لما أسلم عمر لو كتند عمر يا مسلم ظهر الإسلام مسلم يا بينا ودعا إليه علانية كما يأكل أزواج مسلم بيني وجلسنا حول البيت حلقا كما مكزنا جيبا لكن الله jama'a jama'a muna ta karatu gungu gungu wasu na koya ma wasu irin wanda muke da can boye sai aka dawo ga hili bakin kaba ana yi wa kufna bil baiti kuma muka zo muna tawafi ga dakin Allah da ba mu da inci wa intasafna muka huci mimman ghalaza alaina daga wanda ya tsananta mu muka huta haushinmu wa radadna alayhi muka maido akan shi ba za ma ya tibi sashen abin da yake zuwa da shi mana an kama mu ma sai mun rama saboda akwai wanda za su shiga mun wani abdullahi bin masudin qal abdullahi dan masudi yace ma silna a izzata ba mu gushe ba muna nan da izza da karfi da buwaya mun do aslama umar tun lokacin da umar ya musulunta wallahu ta'ala alam idan dai wannan yana bayyana mana cewa musulunta sai na umar ta kara wa musulunci karfi abinda manzo Allah ya zaki addu'a da shi kuma Allah ya karba gashi nan Allah ya karba musulunci da wa da Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu Allah ka samu dace alkhairin duniya da lahira biya mana dukkanin bukatunmu ka shayi mana hawayenmu Allah ka bamu da mana mai albarka ka bamu lafiya da abinda lafiya za ta ci Allah ka mana karshen duk wata wala da muke ci ya Allah marasa lafiyar mu suna nan ko suna gida ko suna asibiti suna jiya Allah ka ba su lafiya marigaya Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa sun huta Allah ka kawo kasuwanci mai albarka a garin nan namu ka san mu gaba da ya Allah ka kawo aiki mai albarka ya Allah ka raba mu da yunwa ka raba mu da talauci ka raba mu da zaman manza da zaman kashe wando ya Allah Allah ka kara mana imani da musulunci ya Allah ka raba mu da jahilci da kafirci da shirka da munafici da zalunci da dukkan mugayen halaye ya Allah Allah ka gama mu da halaye kyawawa ya Allah Allah ka ji roƙon mu ya Allah Allah ka sa mu kare da duniya lafiya Allah ka kara musulunci da kwaka kara mu kafirci kaskanci ya Allah Allah ka kara musulunci dunkulewa ka kara musu haɗin kai ka kara musu son juna da tausaya mu juna ya Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين